بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan maraice na litinin ashirin da biyu ga watan shawwal a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine sha bakwai ga watan bakwai a shekara ta dubu biyu da sha bakwai a darasinmu na arba'in da bakwai kuma a karatunmu na littafin fadlul islam na Malam Muhammad bin Abdulwahab tare da sharhinsa na Malam Salih Ali Sheikh hafizahullah wa wafaqa makon da ya gabata dama mun dora wannan karatu bayan tsayawar da muka yi kuma mun fara inda malam yake mana magana akan sabubba ko hanyoyin da ƙungiyoyi daban-daban na bid'a suka karkace ta hanyar su wanda kuma wannan abin ya fidda su daga cikin waɗanda suka cancanci a siffanta su da tsayuwa da musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi suka cancanci a siffanta su da waɗanda suka bi suka biɗi wani addinin wanda ba na musulunci ba ba dan cewa sunan addinin su ba sunansa musulunci ba a'a sai dai siffar addinin da suke yi ba shine haƙiƙanin musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba ya kawo mana kungiyoyi da dama mun jima dai muna karanta magana a kansu makon da ya wuce mun yi magana akan kungiyoyin tasawufi waɗanda suka karkace ta hanyar suluki suka bi zaben wasu nau'o'i na ibada na wahalar da kai domin bautawa Allah domin a samu lada irin wannan abu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi shi ba bai kuma zo da shi bai karantar da shi ba ta wannan hanya addinin da suke ya siffantu da cewa ghairul islami ne ko da sunan su musulmi addinin musulunci suke yi to amma siffar ibadar da suke yi ba ita ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita don haka sun cancanci a sanya su karkashin wa man yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin zamu dora inda yake cewa wa kadhalika ahlul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wa ahlul ghayrati idza lam yakunu 'ala as-sabil fa innahu lan yuqbala minhum dhalik yace haka nan ma'abuta al'amru bil ma'ruf umarni da aikin alheri abinda shari'a da hankali suka tsayu akan suka tabbatar da cewa abu ne mai kyau والنهي عن المنكر da kuma hani akan mummunan aiki shine dukkan abin da shari'a da hankali suka tabbatar da cewa mummunan abu ne to masu wannan aiki suna bautawa Allah madaukaki su musulmi ne kuma suna bautawa Allah da al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar suna neman lada ta hanyar sa wa ahlul ghairati hakanan ma'abuta kishin addini sune al ghaira ghaira ake cewa ba ghira ba eh ghaira ghaira shine kishi to ma'abuta kishi akan addinin musulunci ba sa so su ga an yi abu marar kyau duk inda suka gani suna sa baki wannan abu kuma ba wai yin hakan ne ba kyau ba kamar da al'amur bil ma'ruf wa nahyi muka shi ma ba ana nufin ba kyau bane amma idan wajen siffar yadda suka aikata aikin nasu bai zama irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba to su ma sun shiga wannan aji da muke magana akan su wanda yake karkashin wannan aya yace idan lam yakunu ala sabili in ba su zama akan tafarki madaidaici ba fa innahu lan yuqbala minhum dhalik su ma ba za a karbi wannan daga gare su ba to sai nan ne zamu tashi sai ce al khawarij khawarijawa ma kharajat illa lil amr bil ma'ruf ba su fito ba sai domin al amr bil ma'ruf sun ga abu yayi ba daidai ba a fahimta irin tasu kuma suka ɗauki mataki matakin kuma da suka tashi ɗauka sai suka ɗauke shi shi ma ba daidai ba wannan shi ya haifar da aƙidar khawarijawa ta bayyana khawarijawa a tarihi na san mun sha magana akan su waye su su ne ƙungiyar da suka fara ɓantarewa ɓantarewa ta farko a tarihin musulunci daga asalin musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar musulmi a kai kafin rasuwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya bar al'ummarsa akan abin da Allah ya yi masa wahayi da shi shine a cikin alkur'ani da kuma bayanin da ya yi akan waɗannan ayoyi da shar'antawar da ya yi ko wadda take cikin alkur'ani ko sharhinsa ko bayaninsa ko shi daga gare shi tunda Allah madauki ya bashi ikon yin haka wanda duk abin da aka yi da'a gare shi to da'a ne ga Allah wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mutane akai shine addinin da za a tambayi mutane akai domin tabbataccen abu ne babu kokonto cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniyan nan ba sai da ya isar da sakon Allah gaba ɗayansa Allah bai aiko shi da kalma ɗaya wadda ya ɓoye ba duk kalmomin da aka aiko shi da su ya isar ya faɗa cewa wannan magana ta Allah ce ku bi don haka ashe idan har mutum ya bauta wa Allah da wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ya ishe shi ya shiga aljanna in kuma mutum ya jirkita ya canza ya yi wani abu dan ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba to ya shiga layin wannan aya kasancewar ya bauta wa Allah ba da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba to khawarijawa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbai akan addinin daidai kuma ba su da wata kungiya tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai bar musulmi bai shaidi shi a rayuwarsa an kafa wata kungiya sunanta kungiyar kaza da ta fita daga al'ummar musulmi ba dukkaninsu sunansu musulmi sunansu ɗaya ne sunansu musulmi za ka shi yasa a lokacin ba buƙatar ka ji an ce wannan ‘yan kaza ne wannan ‘yan kaza ne an fahimci wannan hatta sunan a ce waɗannan ahalus sunna ne a zamanin manzan Allah sallallahu ba a buƙace shi ba sai lokacin da aka samu rarrabuwa an gane amma lokacin da annabi sallallahu alaihi ya bar al'umma to gaba ɗayansu kowa abin da manzan Allah sallallahu ya zo da shi ɗin nan a kansa suke babu ‘yan kaza babu ‘yan kaza babu mabiya wane wanan kuma ya zama ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko mabiya abubakar babu a ce waɗannan ‘yan abubakar ne sunan ƙungiyarsu ko aƙidarsu ko ɗariƙarsu bakariya waɗannan kuma ‘yan umar sunansu khattabiya ko umariya babu yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar su gaba ɗayansu ikhwanan ‘yan uwan juna waɗanda suke kan a tafarkin da shi ya bar su a kai, to dukkaninsu sunansu ɗaya. Ba a buƙaci a samu waɗannan sunayen ba dama sai lokacin da aka samu rarraba. Daga cikin shubohin da wasu sukan faɗi suna cewa, to ai har shi sunan ahalus sunna ɗin yaushe aka same shi. Shi dama ai asali fassara ce ta Islam, shi sunna. asalin sunan shine musulunci amma yayin da musulmin suka rarraba kuma idan mutum ya zo ya gansu ba zai gansu da surarsu ta asalin yadda aka santa zamanin manzan Allah ba sallallahu alaihi an fahimci abin an zo an samu musulmin ne wannan yayi nan wannan yayi nan wani yayi nan wani yayi haka wani yayi haka kuma kowanne da sunansa to a wannan lokaci ne manyan malamai suka buƙaci a riƙa warewa idan mutum ya zo musamman lokacin malaman hadisi idan mutum ya zo zai kawo riwaya ya ce haddafana wane an wane an wane an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to ana dubawa a gani mai riƙo ne ga asalin musulunci na asali wanda shi ne sunnar manzan Allah suna domin kalmar sunnar ai ta zo daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin ashe shi yana da sunna yawwa da haka a ce ahlu ma'abuta sunna ana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce ta daidai kamar a ce ne musulmi wannan duk ɗaya ne domin lokacin da aka rarraba ne aka buƙaci a tantance a ce ina waɗanda ba su shiga wata ƙungiya ba ba su ce su mabiya wane ba ne ko annabi wane wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sahabi wane ko malam wani ko shehu wani ko wani waliyi wani a lokacin da ba waɗannan sunayen waɗanda ba su sama kansu wani suna ba sunansu kawai ahlus sunna to su ne waɗanda suke kan ainihin tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi Allah sa mun gane wannan abu in ka duba yanzu ina jin ko yaushe muke zancen nan kwanan nan ne ko in ka lura da yadda musulmi suke a yanzu kakkaf ilahirin musulmi kamar da bahaushe ke cewa ko ilahirin musulmi kusan larabci ne ilahiri mana ila akhiri dukkaninsu gaba ɗaya har na ƙarshe ilahirin musulmi kakkaf kowa ka kalla za ka kalli ko dai yana da wata ƙungiya a addinance wadda yake cewa kowa sai ya zama cikinta in ba haka ba ba daidai yake ba ko kuma yana da wata hanya ta bauta da ya same ta ta hanyar wani wanda shi yake ganin wannan hanyar daidai ce to an ɗauki sunan wani kuma an ɗora ma wannan hanyar ai kun gane wannan zancen yau ko kuma a ce yana kan wata hanya ta wata aƙida ba ta sunan wani ba amma wata aƙida ce, wadda kuma wannan aƙidar ta buƙaci a sa mata suna domin ta bambanta da asalin abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya zo da shi. To wannan duk hanyoyin na ɓata ne. Hanya ta daidai ƙwaya ɗaya ita ce wadda in aka tambayi waye shugabanta za ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hanyar da aka sa mata suna ta waye ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam. To su ne ahlus sunna. ma'abuta hanyar manzan Allah sallallahu ba hanyar malam wane ko shehu wane ko shehu wane in dai an sa mata suna da za a bautawa Allah ta hanyar wani malami kuma ba manzan Allah bane sallallahu to hanyar bata ce Allah ya tsare mu to waɗannan hanyoyin yayin da aka rarraba irin wannan rarrabuwar shine malamai suka buƙaci a ambaci cewa ma'abuta sunna waɗanda ba su karkace ba iya daga gare su ne akan karɓi riwayar hadisi sai a ce hadisin su karɓaɓɓe ne sai a ce masa sahihi Allah sa an fahimci wannan shi to khawarijawa yaushe suka zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shekara biyu ta sayyidina Abubakar da ƴan watanni bayan shekara goma da ƴan watanni na sayyidina Umar bayan shekara goma sha biyu shi ma da wasu watanni ko kwanaki na sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala an da kuma shekaru kamar biyar ko kusan da haka hudu da wani abu na rayuwar saidina aliyu radiyallahu ta'ala an tun daga wannan shekaru na faɗa shekarun zamanin abubakar da na umar da na uthman da na ali kafin a kashe shi dukkaninsu waɗannan akan musuluncin asali suke kuma al'umma guda ɗaya ce ba a taɓa rabawa an ce ina mabiya ali ina mabiya uthman ina mabiya umar ina mabiya abubakar babu wannan zancen shi yasa duk wanda zai ce maka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zamanin abubakar ko zamanin umar ko zamanin usman ko zamanin aliyu yace akwai wasu sunansu shi'a masu aƙida irin ta san aliyu tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi da ya rasu su suke goyon bayansa ali har ma manzo Allah ya faɗi cewa su ne mutanen kirki wannan duk wanda ya faɗi wannan ƙarya yake ba ai wannan abun ba hatta zamanin aliyu radiyallahu ta'ala an bai san wani abu da ake kira shi'a in dai shi'a da ake kira yanzu mai suna imamiyya masu imamai goma sha biyu kai har imaman ba su san wannan adadin goma sha biyun ba ba aliyu ba har su kansu imaman da wa za ka faɗa dama hassan husaini da ali ibn al-husain shine zainul abidin sai muhammad al-baqir shine muhammad bin ali sai ja'far ibn muhammad shine ja'far as-sadiq sai kuma musa ibn ja'far sai ali ibn musa sai kuma Muhammad ibn Ali sai Ali ibn Muhammad sai kuma Muhammad ibn Ali al-Askari Muhammad ibn al-Hasan kai al-Askari wannan shine na sha ɗaya da aka san an same shi da rai shi ko na sha biyun dama tatsuniya ce kwata kwata ko haihuwar sama ba ba ƙarya ce amma su suka kirkiro kayan su to dukkanin su ba wanda ya san imamai adadin su goma sha biyu ne domin ba a sanin waye imami bayan wani ya mutu ai ba kafin wani ya mutu sai bayan ya mutu sai a zo a ce wani shine imami Allah ta kun fahimci wannan don haka duk abin da aka sani duk waɗannan imaman da kuke ji da shi a suka makalkalewa duk malaman musulunci ne wanda suke musuluncin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da ake kan wannan rayuwa a lokacin da Ali radiyallahu ta'ala ya zama khalifa an samu kafin nan dama an kashe sayyidina Uthman kisan sayyidina Uthman dama shine ya jawo ma har aka yi mubaya'a ga Aliyu domin shine wanda ya fi kowa cancanta a wancan zamani da aka yi masa mubaya'a mutanen Sham karkashin Muawiya ibn Abi Sufyan lokacin yana gwamna a can yace ba za su yi masa mubaya'a ba ma'ana ba za su yi mubaya'a ga Aliyu ba har sai ya kama waɗanda suka kashe Uthman an musu hukunci shi kuma Aliyu yace a'a ba haka ya kamata ai ba ku bari sai mun samu natsuwa da kwanciyar hankali za mu kama su shi kuma suka dage akan haka shi ma ya dage akan haka har abu ya kai ga ya koma rikici har aka yi wato tattauna akan lokacin da Aisha da Talha da Zubair suka fita daga Makka suka tafi garin Basra don a yi sulhu tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu da kuma neman ya aka yi aka kashe Sayyidina Uthman garin wannan har aka yi yaƙin Jamal mun taɓa zancensa a nan yawwa bayan an yakin jamal aka ce aka sake wani yakin kuma a siffin to a yakin siffin a nan ne aka samu wannan abu da ake kira rarrabuwa na wasu mutane da ake ce makawarijawa abin da ya faru waɗancan mutane da suka kashe sayyidina Uthman ina suka tafi duk cikinsu na farko ba sahabi waɗanda suka rayu ne dai da sahabbai kuma mutane ne ga magarin mutane a wasu garuruwa daga kufa da misra da basra da waɗannan garuruwa suka taso suka zo garin madina lokacin ana haji manya-manyan sahabbai suna gun haji aka zo madina aka ce sayidina Uthman. to da aka zo yin mubaya aka yi mubaya a ga aliyu sai waɗannan mutane ka cokam ɗinsu sai suka ɗunguma suka tafi ƙarƙashin sayyidina aliyu kamar magoya bayansa to sai aka ce ya kama su ya musu hukunci shi ne ke cewa waɗannan mutanen fa da ƙarfinsu suka shigo har suka razana mutane har kar suka kashe khalifa in na ce zan ɗau mataki a kansu gaba ɗaya gari rikicewa zai ku bari mu nutsu har mu san suwaye ɗaya da ɗaya a cikinsu wanda suka yi wannan abu to za a kama su kuma waɗancan suka ce ba haka ba to waɗannan mutane tun daga su suna goyon bayan aliyu to su ne ƙashin bayan waɗanda suka fomin abin da ake kira khawarijawa ɗin amma lokacin ba su fito ba har sai da aka yi yaƙin siffin a lokacin yaƙin siffin ya sanna aliyu ya yarda da shi da mu'awiya cewa to a yi warware wannan matsala ta za a warware ta a kafa kwamiti na mutum biyu ku ba da mutum ɗaya mu ba da mutum ɗaya kowanne suka faɗi haka in aka yi haka sai waɗannan mutum biyu su tattauna gefen aliyu aka zaɓi abu musa al'ashari gefen mu'awiya aka zaɓi amur bin as suka zo suka tattauna to wannan tattaunawa ta a yadda a yi resolving wannan rikicin ta hanyar mutum biyu shine sai khawarija wasu daga cikin waɗannan mutane daga suke goyon bayan aliyu wanda a cikinsu akwai wanda suka kashe Uthman ɗin nan sai suka ce a'a to kaga kuma aliyu ma ya canza hanya ya ɗauki hukuncin da ya kamata Allah ne ya yi sai suka kawo aya inil hukumu illa lillah wa man lam yahkum bima anzala Allah sai suka ce fa ulaika humul kafirun kamar da Allah mai sai suka ce Aliyu ya zama kafiri tunda ya ɗauki hukuncin Allah ya baiwa wasu mutum biyu ya bar Qur'ani suka ce Aliyu a'a ya zama kafiri duk gefen Muawiya sun zama kafirai duk wanda yake bayan Aliyu ko Muawiya da dukkan su Aliyu da Muawiya duk kafirai ne wanda ya fara yin wannan hukuncin ya raba kan al'umma ya fita daban su ne waɗannan mutane da ake ce mu khawarijawa su ba su wannan khawarijanci ba sunan wani malami ba ne sunan me sunan aƙida ne an kira su da wannan sunan saboda wannan tawayen da suka yi suka fita suka kafirta shugaban musulmi Allah sa an fahimci abu to wannan shine tarihin su akwai abubuwa dai da dama da suka shafe su suka ɗauki matakin suka yi hijira zuwa wani ƙauye ana ce masa harura'a shi yasa ake kiran su alharuriya suka koma can suka ce duk mutumin da bai hijira ya koma gunsu ba to kafiri ne mutum yana tafiya za su tsare shi akan wace aƙida kake kana tare da mu ko baka tare da mu in ya ce suwaye ku su yi masa bayani in ya ce eh su kyale shi in ya ce a'a su kashe shi za su tsayu suna tsare mutane a hanya kirista zai zo wucewa a ce kai waye kai ya ce kirista sai su ce wuce amma in musulmi ya zo in dai yace ba tare yake da su ba to za su kashe shi wannan shi ne abin da suka fara yi suka ce kowa sai ya hijira ya koma inda suke in ba haka ba sunansa kafiri to wannan sune ake ce ma kawarijawa kuma sannan daga baya aqidunsu suka yi ta zuwa kuma idan ka karanta littafan da suka yi magana akan firaq zaka samu daga cikin ƙungiyoyin da suka fi yawan rassa shine kawarijawa saboda motsi kaɗan wani zai kafirta sai wani ya hau kana yin abu kaɗan sai a ce a'a kai ma daga yau ka wulatanta hau kanka ka wuce daga hanya shikenan sai a kafirta shi sai ya wuce har ta zama cewa motsi ko meye mutum yayi yana kiyayewa kar ya faɗa cikin wannan tarko nasu shi yasa suna da ƙungiyoyi da yawa saboda yawan wannan saurin a kafirta mutane daga cikin manyan siffofinsu shine kafirta musulmi a kira shi kafiri saboda zunubi a aƙida su duk wanda ya laifi babba zina shan giya da caca da makamancin waɗannan abubuwa to ya fita daga addinin musulunci kafiri ne shi kafiri kat kawai wuta zai tabbata na ba tuba wai kafin in ya mutu in ya mutu a haka sunansa kafiri ba ba kuma wazancan a ce Allah madauki ya gafarta masa a lahira ai da ma zancen lahira ake a zancen duniya ko mutum ya tuba ana tuba yauwa ba ana nufin su ba sa karɓar tuban mutane ba haka ba to wannan su ne khawarijawa suna da miyagun miyagun aƙidu ko in ce manya manyan miyagun aƙidu kuma su ne kamar da na ambata ƙungiyar farko da suka bantare daga mainstream islam asalin musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar al'umma akai to ku duba ku gani wani abin da sani ba da tarihi na san ba wai yau ne kawai muka fara wannan zancen ba na faɗi wannan ne don zuwa wannan maganar da malam ya ambata cewa yi alkhawariju ma kharajat illa lil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar khawarijawa ba su fita ba sun yi huruji sai saboda dalilin wannan manufa ta umarni da aikin alheri da hani daga mummunan aiki abu suka gani an yi ba daidai ba ko to amma ta wace hanya zaka gyara abin da ba daidai ba sai ka koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayi in an rikici ko me ya faɗa domin duk waɗannan abubuwan yana daga cikin rahamar musulunci waɗannan abubuwan duk da suka faru akwai hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya gaya wa sahabbai a wancan zamani abin zai faru ga kuma yadda zai faru kun ga ashe kenan kana bin sahabbai da suka ji waccan magana to za ka tsire daga fitina shi yasa ba a samu wani daga cikin sahabban ya shiga wannan fitinar ba sayyidina Umar zama yake yi tambaya a cikin sahabbai waye ya ji hadisi kaza daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tambaya akan fitina wannan fitina da za ta auku wane ne ya ji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fitina mun sha magana akan wannan hadisi ko wani ya ce mun ji kana nufin fitinar mutum a iyalinsa da maƙocinsa ko ‘ya'yansa ko dukiyarsa sai ce a ba wannan ba, ita wannan, ai, da sallah da azumi na nafilfili da sadaka suna kankare sa, ba wannan fitinan nake nufi, ba wata fitina daban da manzo Allah suna ya faɗa sai a sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam Hudhaifatu ibn al-Yaman sai ce ni naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi labarin wata fitina za ta auku amma kafinta akwai wata ƙofa ce ƙofar nan me za a yi mata karya ta za a yi ko buɗewa ce karya ta za a yi sai na umar ya fahimci shi ne wannan ƙofar karya ƙofar shi ne kisansa da za a yi daga nan aka fara daga kansa aka fara a kashe wani shugaba wanda yake kan mulki amma ba daga musulmi ba ma'ana mai kisan ya zama ba musulmi ba domin shi wanda ya kashe shi ba musulmi ba ne ba majuse ne ya shigo masallaci ya caka masa wuka ciku sau shida yana cikin sallah amma waɗanda suka fara kashe shugabansu musulmi su yi masa tawaye su ne waɗancan ‘yan tawayen da suka zo su kashe Sayyidina Uthman shi ne jinin khalifa na farko da aka zubar wanda hannun musulmi ne zub da shi. An fahimci wannan? Sannan kuma a kashe daga cikin waɗannan mutane har yanzu bayan sun kashe Uthman fa su ne suka zo kuma suka kashe Sayyidina Aliyu a kansa wannan malam yake mana magana yanzu za mu zo mu ji menene suka aikata ganin ga Sayyidina Aliyu ya kauce daga hanya a tunani irin nasu. dan Allah ku duba ku ji wannan irin abu laifinsa ya sa mutum biyu su hukunci shi ma naji kwanan mun yi wannan zancen akan wannan da dalilai da ibnu abbas ya kawo musu ya mayar musu raddi daga ciki suna cewa dalilin da yasa suka kafurta aliyu shine dan me yayi yaƙi a jamal tare da mutanen da suka go neman jinin Uthman amma kuma bai kama su a matsayin kamammun yaƙi bayi sannan kuma bai ɗauki dukiyarsu a matsayin ganima ba har ibn Abbas ya tambaye su wa za a ɗauka a matsayin bawa a matsayin ganima Aisha uwarku ummul mu'minin ku kun yadda a ɗauke ta ana faɗin haka take a cikinsu wasu suka tuba suka ce kai gaskiya ne wa azwajuhu ummahatu su kuma kana kawo qur'ani to kuma shikenan sai su saki saboda qur'anin ne ba su fahimce shi daidai ba amma kana kawo masa nasin su to shikenan sai su miƙe to sai suka dawo kan wannan ra'ayi aka suka bar wannan ra'ayi kamar da na ambata mana dai da yake zancen ba jere na kan ambace na ambace shi ba yanzu domin ibn abbas ya tambaye su me yasa wannan abu aliyu ya yi muku har kuka ɗauki wannan mataki a kansa suka faɗi waɗannan laifuffuka daga ciki suka fara faɗin wannan ɗaukar mutum biyu ya kawo musu ayoyin abin da ya shafi sulhu tsakanin miji da mata ya ce ya Allah maɗaukaki zai yarda in an samu matsala tsakanin miji da mata fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma Allah ya yarda a sa mutum biyu su tattauna a matsalar aure amma ku kuma matsalar zub da jinin ɗan adam ba ku yadda a sa mutum biyu su tattauna a kanta ba suka yi shuru Allah ya yadda a kan abin da ya shafi farauta in mutum ya yi farauta yana cikin ihrami me me aka ɗora masa abin nan kaffara da za ta zama daidai gwargwadon abin da ya kashe na farautarsa waye zai hukuncin yahkumu bihi zawan adilin minkum wannan duk mun shaka waɗannan ayoyi ɗin ko sai ce to gashi Allah akan abin da ya shafi kashe barewa ya ce a samu mutum biyu su hukunci ya za a yi ran ɗan adam saboda ba shi da kima a gunku saboda an ce a tattauna akan abun nan sai ku zo ku ce an yi kafirci to haka da ya rika bin su shi sayyidina Abdullahi dan Abbas har adadi mai yawa daga cikin su suka tuba suka bar wannan tunani a dunkule dai waɗannan su ne khawarijawa dalilin fitarsu da rabuwarsu daga al'ummar musulmi shine suna ganin ana abu ba daidai ba ba su bi hanyar da za su yi maganin wannan abun da ba daidai ba ta hanyar da ya kamata an gane abun don haka a zamanin yanzu ma in aka samu wanda ya ga wani abu ana yi ba daidai ba yana so ya gyara shi amma sai bo ta hanyar da ba daidai ba wajen wannan gyara to shi ma komai bautarsa ko da al'amur bin ma'ruf wa nahy munkar yake yi da gaske to wannan abun ya zama bid'a ya zama ya siffantu da siffar bautawa Allah da abin da Allah ba zai karɓa ba saboda me ya saba ma siffar karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa an fahimci abu to shine kawo yace wa bi sababi guluhim fi fihi qatalu Uthman su khawarija wannan ai saboda ko in ce irin masu wannan tunanin na tawayen saboda wuce iyakar da suka yi fihi ai fil amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wannan wuce iyakar da suka yi shine sababin da ya jawo qatalu Uthman suka shi Uthman me laifin Uthman da suke faɗa na Allah ku boku ci laifin sayyidina Uthman yana fifita danginsa wajen ba da matsayi wannan shine laifinsa laifinsa ke yana ɗaukar ‘yan banu umayya yana ba su matsayi wannan kuma zancen shi ma fa ba haka yake ba yau ba haka yake ba shi yasa lokacin da malikul ashtar malikul ashtar kai malik sunansa malik al ashtar daga cikin manya manyan zaratan sayyidina ali lokacin da aka yi waɗannan yaƙe yaƙen akwai wani ana ce masa malik al ashtar za ku je in shi'a suna yaba masa suna faɗa ba su san ma me ba a wasu abubuwa ɗin labari ya zo masa cewa Sayyidina Aliyu bayan hawansa a matsayin khalifa ya sanya Abdullahi ɗan Abbas ya ba shi gwamna a wani wuri, ya bai kusam shi ma ƙanin Abdullahi ɗan Abbas shi ma ya ba shi matsayi a wani wuri, shi ne sai Malikul Ashtar da ya ji labari, shi ne ya fushi ransa ya ɓaci. ku duba ku gani yana cikin manyan mutanen Aliyu da ya ji labarin aliyu ya yi kaza ya yi kaza wajen ba da matsayi sai yake cewa fa'alama qatalna sheikh wancan dattijan dan me muka kashe shi ba saboda irin wannan aikin bane ma'ana dan me aliyu shi ma zai zo ya irin wannan aiki duba ko da bakin sa ya faɗi cewa suna dan yana cikin waɗanda suka kashe Uthman suna cikin tawagar bal shi ne ma wanda lokacin da ina jin wannan ummul mu'minin a yar gidan wannan ya sunanta Safiya Safiya bintu Uyay matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta zo za ta shiga ta kai ko ruwa ne za ta kai wa sayyidina Uthman yasa wuyan dokinta wuyan dokinsa da shi ya buge ta har ta kusa faduwa ta fasa shiga gidan ta koma ta ce waɗannan mutanen lalle yan fitina ne za su iya kashe mutum dokin malikul ashtar yana cikin mutane mafi kusa da aliyu lokacin da aka yi waɗannan fitinta to shine yake faɗin wannan maganar cewa akan me muka kashe Uthman ba a kan irin wannan aikin bane ya za a ce ibnu abbas shi ma a bashi wani matsayi a wuri kaza wannan ma a bashi matsayi ya ɗauki ƴan uwansa shi ma wanda suke banu hashim yana ba su matsayi kun fahimci wannan abu to duk waɗannan mutane daga cikin siffar lamarin su yasa dama fitinar su ita ta siyasa ce da dukiya su ne suke ganin su kaɗai ya cancanta su mulki haka duk mai mulki shine babban abin da suke kallo kullun zancen su dan me shugaba yayi kaza ba zancen laifin talakawa dan me za ba za a gaya wa talakawa wani abu su ba dama su abun su saboda nan da nan za a dau mataki akan mutum amma shugaba saboda suna da hari na siyasa da kuma dukiya ta zo hannunsu shi yasa duk inda aka samu khawarijawa sun yi wata fitina to zaka ga ba maganar gyaran addini ne a gaban su ba za a kashe dan adam sannan za a yi lutin abinda ake faɗa a zamanin yanzu ai lutin treasury duk inda kuɗi yake za a je kamar irin yanzu ne duk inda aka samu dama a fasa banki yanzu mai so ya tabbatar da addini ina ruwansa da ya banki ya fashi in addini za a yi to wannan abun yana cikin siffar su da mulkin suke so da kuma dukiya Allah sa kun fahimci wannan abu sahabban manzo Allah sa kaf kaf babu ɗaya daga cikin su da yake da wannan irin tunani shi yasa zamanin manzo Allah sa da Dhul Khuwaisira at-Tamimi ya zo gaban sa lokacin da ya raba ganima ya tashi ya ce ya Muhammad ka yi adalci wannan rabon ba ka yi adalci ba a ciki sahabbai suka kansa za a kashe shi dan me za a yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan yace ku bar shi sayakhruju min dhi'i hada ya nuni zuwa gare shi yace daga asalin wannan tsatsan wannan za a samu wasu mutane yaqra'una alqur'ana za su rika karanta alƙur'ani wala yujawizu hanajirahu amma ƙur'anin ba zai wuce maƙoshinsu ba yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyya za su fita daga musulunci irin yadda kibiya take fita daga abin harbi in aka harbi abin harbi kibiyar tana ciki haka za a zaro ta a cire to haka za su fita daga addinin musulunci in ji wa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana nufin khawarijawa ne yace kar ku kashe wannan ku kyale shi har ya bada siffar mutumin da zai zama a zamanin Aliyu shine shugaban su mai gundulin hannu haka shi yasa Aliyu radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ake cikin wannan yakin da aka kashe aka kawo masa ga wani mutum da hannunsa gundulalle yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta sai da ya suje da shukuru cewa alhamdulillah shine wanda ya sababin kashe wannan mutumin kuma ya tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari zai faru shine a gefensa za a kashe wannan mutum don haka ya jama'a maganganu da za ka ji harkoki a zamanin yanzu ana ta yin su mutum ya buɗe bakinsa ya saki bakinsa bai isa ba kamar da malamai suke ambata mana jiya a wurin tattauna wannan cewa mutum bai tafar ba ya ƙone bai fara ma karatun ba har ya ɗora ma kansa hukuncin shi malami ne ya kafurta al'umma musamman akan abin da ya shafi abubuwa biyu da tafikar da rayuwar mutane da kuma maganar jini abubuwan nan biyu ba kowanne malami ne ke magana a kansu mun sha magana akan irin wannan ba kowanne malami ke sa baki akan yadda al'umma masirin al'umma za ta koma ba ma'ana me makomar al'ummar mutum sai yana da masallacinsa daga shi sai mutanen masallacin wani ma masallacin ba su wuce mutum ɗari biyu ba masu sallah a bayansa sallar juma'a ya tashi ya hau kan mumbari ya rika magana akan abin da ake a Abuja shi yana nan ya kace kace ya hau kan wannan wani abin ya fahimce shi wani abin bai san yadda aka yi ba ya ce har abin da aka yi a nan in baka san yadda aka yi ba sai kai kuskure wajen magana a kansa ya ce to duk wanda ya kaza ya kafirta duk wanda ya shikenan sai a sa samari kuma Allahu akbar sai a ce an samu mai faɗin gaskiya duk wanda baya wannan matsoraci ne to da irin wannan ake samun irin wancan tunani kun ga dai halin da ake ciki a ƙasar nan tamu irin abin da ake samu na fitinar masu sa bama baman nan da kashe-kashen nan da abubuwa waɗanda masu irin wannan tunani ne galibi masu irin wannan ka bi su ɗai ɗai ɗai ɗai ba za ka samu wanda za ka ce ya je ya zauna gaban wani malami malamin ya koyar da shi da tarbiyya da ilimi mai zurfi da fiqhu ya fahimci ilimin hadisi da tafsiri ya san shi amma za ka ga na'am ya haddace alqur'ani na'am ya iya baki ya iya bayani nan da nan kuma zai kawo ayoyi yadda kawarijawa suke a wancan zamanin haka waɗannan suke za ga kawarija sun haddace ayoyi za su kawo maka yanzu nan za su kafa ma hujja da aya shi ne faman zala sunan yake gaya wa sahabbai ya ce za ku riƙa ƙasƙanta sallar ku a kan sallarsu ma'ana kun ga so aka gaya mana sahabbai fa sahabban manzo Allah masu sallar dare sai annabi sallallahu alaihi yake ce musu in kuka ga sallar waɗannan mutanen za ku ga taku ba komai bace suna da yawan sallah ga bakin alama a goshi tsayuwa sosai amma kuma zuciyarsu ta a kashe musulmi ce to yake yake siffanta cewa waɗannan mutane sun fita daga musulunci irin yadda kibiya take fita daga cikin abin da aka harbe shi ya jama'a duk waɗannan abubuwan a kar mu bari a zamanin yanzu a ce sai mun maimaita su sannan mu ga sakamako sakamakon an yi shi mu yanzu a mu ne na ƙarshe ko kusa da ƙarshe a ƙasashen da ake shirin a jefa ma wannan fitinar dan a yaƙe su an yi wannan a ƙasashe da yawa duk sun rushe yanzu gaba ɗaya duk saboda irin masu wannan hali za a fito a yi kace-kace a yi zage-zage a yi ɗauki makami ana ɗaukar makami a ƙasa za a raba gari tsakanin gwamnati da wata jama'a to shi kenan an samu fitina an samu fitina Allah maɗauki muke roƙo ya tsare mana mu dai a zamanin yanzu kowa ya san babu wani mutum mai tantamar cewa wannan abun babu alheri a cikinsa ko ba haka bane farko farko kafin a kawo wannan zamanin da wasu sai ka ji suna dan sympathize haka dan me yasa ake musu wannan irin mummunan kisa dan me kaza da kaza me yasa ba za a zauna da su ba wanda ya san musulunci ya san kissar abin da ya faru a can baya ya san cewa wannan shine halin da duk wani shugaba yake da irin masu wannan tunani kuma ba wata hanya da za a ci nasarar in ba irin wannan ba Allah madauki muke roƙo tare da cewa yana da kyau a farko kafin abin ya tsanani a ce an yi faɗakarwar an bi hanyoyin kamar da wasu ɗin suka bi amma fa in abu har ya kai ga an yi kashe-kashe an fito fito na fito makami an ce wannan ƙasa duk kafirai an yi kaza ga makami kullum kisa ake yi to wace hanya za ka bi da kai da wa za ku zauna kullum fuskarsa a lullube kuma a wace unguwar za a zauna ba a sani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu Allah ya tsare mu wannan hanya ta zuwa ne ta khawarijawa ce kar mu bari da Allah samari su ɗauki irin wannan tunani wajibi ne a mai da hankali a ilmantar da mutane ilimi na hakika bari mu ji irin abin da suke faɗi a lokacin da suka yi irin wancan laifuffuka a ba ko da ke wannan ba shine wanda suke faɗi ba a wani mawaki yana kwatanta sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu yayin da waɗancan mutane suka kashe shi yana cewa dhahu bi ashmata unwanu sujudi bihi yuqatti'u al-layla tasbihan wa qur'ana sun yi layya shine dhahu da hantsi suka zo suka kashe ashmata mai farin gashi shine ashmata dattijo ma'ana mutumin da yake dattijo mai furfura mutumin kirki yana karanta alkur'ani yana zaune a gidansa yana cikin karatun alkur'ani suka kashe shi unwanu sujudi bihi alamar sujada tana nan tare da shi shine sayyidina Uthman yuqatti'u al-layla yana yanke dare tasbihan wa qur'anan yana mai tasbihi yana mai karatun alkur'ani qur'anan nan ana nufin qira'atan har malamai suna kafa hujja da wannan baiti wajen fassara a lafazin alkur'an ana nufin qira'a sai sai gashi a wannan baiti wannan ya faɗa yuqatti'u al-laila tasbihan wa qur'anan ay yuqatti'u al-laila tasbihan wa qira'atan lil qur'ani Allah sa an gane to sai shi hatta innal ladhi qatala aliyan kai har wanda ya kashe aliyu radiyallahu ta'ala an wa huwa abdurrahman ibn muljim shine wanda ya kashe sayyidina aliyu kun ji sunansa abdurrahman ibn muljim muljim eh جيم عند كسرة كان قتله تقربا إلى الله جل وعلا إنا لله وإنا ويا كشي شيني دني من يردر الله كدوبا فوق غني وأكا كشي سيدنا علي خليفة نهدو سليكم من ذن الله صلى الله عليه وسلم تبتتشن دن الجنة دباكم من ذن الله صلى الله عليه وسلم سن يا كشي شي amma yana alfahari cewa ya yi abin da Allah zai ba shi lada zai kusantar da shi zai yarda da shi. Kun ga wannan menene shi ne dai abin da muke faɗa, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Huna taqarraba ila Allah bimadha bi qatl nafsin mu'minatin muharramatid dam ko ma'sumatid dam. babban mutum irin Aliyu a kashe shi a ce kuma neman lada ake a wannan kisan za a ce ai jihadi da haka in ya mutu ma akan haka sai a ce yayi shahada kun fahimci yadda language din yake iri daya za aka kashe khalifa kana murna cewa kayi wannan in an kashe kama shahada kuma sannan neman aljanna kake to shine ya faɗi wannan a yake cewa lamma aradu qatlahu qisasan yayin da suka so za a kashe shi a yi masa kisasi a kashe shi saboda ya kashe Ali ya'ni qatala Abdurrahman ibn Muljim qisasan yayin da aka zo za a kashe shi Abdurrahman ibn Muljim qisasan qala ku zaurara ku ji abin da yace da aka kama shi za a yi masa hukunci sai ya ce la tubaghituni alqatla kar ku kashe ni da gaggawa ku min kisan bazata ma'ana kar ku min kisa ban shirya ba يعني مرة واحدة كرو قدا كوي كب أبيشي سيتي لكن قطعوا أطرافي شيئا فشيئا ويكو ينكي قبوبانا دايا بان دايا أبوس إلي هنو أبوس إلي أنتي أبوس إلي كفا أبوس إلي ميسي أنبوس إلاشي دي دي دي دي دي wai haka yake so saboda so yake Allah ya bashi lada akan ya kashe mutumin da ya kafirta kun fahimci yadda wannan abin yake da zurfi a ce a irin wancan zamanin an samu irin wannan tunanin na wahshiya abinda ake cewa barbarism din ai su ne masu irin wannan abu yawa Allah ya madauki dai ya sauke shiryar da mu wai hatta anzura ila ta'zibi fillahi jalla wa ala so nake zama an min azaba ina kallo da ido na ina shaida irin yadda ake min azaba akan addinin Allah akan addinin Allah shi yasa zaka ji suna magana cewa su duk abin da ya musu a shirye suke eh a gutsutsura sun mun ai musu menene irin wannan tunanin ne mutum ya kashe khalifa babban dan aljanna duk a al'umman nan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Abubakar bayan Umar bayan Uthman babu wanda ya kai darajar Aliyu radiyallahu anhu amma mutum ya kashe shi ya ce yana neman lada har ya ce yana sha'awar ya ga ana gutsutsura jikinsa ya ce ai gashi ane masa azaba saboda addinin Allah shi kenan wato shine akan addinin Allah shi Aliyu kuma kafiri ne dama wannan shine hukuncin da suka yi masa sai ce wa qala fihi imran ibn hittan wani daga cikin mawaki mawakin khawarijawa ne shi kuma bakharije ne mawakin su ne yana yana waƙoƙin ziga khawarijawa yamdahuhu yana yaban shi abdurrahman ibn muljim lima huwa alaihi min as-salabati wa yana yaba masa akan taurin zuciyar da Allah ya bashi shine as-salaba karfin zuciya da rashin rauni a zuci kama ya zuumuna a ganinsu fiddini wai ai mutum ne mai taurin rai a addini qala fi wasfihi yana siffanta shi fi abiyatin ma'rufa a wasu baitoci sanannu dai da malamai duk sun san su wa hiya abiyatu dalalin baitoci ne kuwa na bata wal iyad billah shi wannan mutumin yana yabawa Abdurrahman ibn Muljim yana cewa ya darbatan min taqiyyin ma arada biha إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا inni la azkuruhu hinan fa ahsibuhu awfa albariyati inda Allah mizana duba ku sunan wannan mai waƙar Imran ibn Hittan yana yaban wane Abdurrahman ibn Mulzi yana cewa ya barbatan min taqiyin kai wannan bugu daga mai tsoron Allah bugu yana nufin tsaran takobi da aka yi wa Aliyu tsaran takobin nan daga wani mai tsoron Allah ne shine Abdurrahman bin Muljim ma arada biha illa liyablugha min dhil arshi ridwan ay illa liyablugha ridwanan min Allah dhil arshi ma'ana abin da yake so baya nufin komai da wannan kisan da yawa Aliyu sai dan ya sami wato ya kai ga samun yardar Allah daga Allah subhanahu ta'ala ma'abucin al'arshi wani zai ce kai lalle akwai kalbul haqa'iqi a wannan dinin ko dai ya zama abin da yanzu misali ka tambayi kanka ko ya zama abin da khawarija wannan suke faɗi dangane da Aliyu gaskiya ne ko kuma ya zama ƙarya ne a ina zaka samu ƙarya lalle a bakin khawarija wannan magana su ita ce ƙarya dan Aliyu ba kafiri bane Aliyu shugaban muminai ne bai cancanci wannan hukunci ba in ba haka ba a yi masa hukuncin cewa kafiri ne ya cancanci a kashe shi har ai alfaharin Allah zai bada aljanna saboda an kashe shi to lalle ko shari'o'in ne abin da ke cikin Qur'ani sai dai idan ba shine gaskiya ba kun fahimci abin kun ga ko ba zai yi a ce abin da ke cikin Qur'ani da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ba shine gaskiya ba yawa to shine sai yake cewa inni la abkuruhu nakan tuna shi hinan wani lokaci fa ahsibuhu sai in lissafa shi awfal bariyati a cikin halittar Allah gaba ɗaya shi yafi kowa cikawa mizanan wajen mizani ya fi kowa cikon mizani ran tashi inda Allah a wurin Allah ran kiyama la ilaha wannan fa mawaki ne yake yabawa wanda ya kashe sayyidina Ali shine ke faɗin wannan magana cewa ran tashin alkiyama wanda ya fi mizaninsa ya fi cika da aikin kirki shine wanda ya kashe sayyidina ali shi yasa malamai suna maganar maganar sayyidina ali bangarori da yawa haka nan maganar wannan mutumi wanda ya kashe sayyidina ali kun ga dai abun musulmi me ya kamata hukuncin wannan mutumi abin yabo ne ko abin suka abin la'anta ne wanda ya kashe wannan babban bawan Allah to amma kun ga khawarijawa suna yabansa kun san akwai wasu mutanen kuma da suke yabansa? Hmm? Ko ba ku taɓa ji ba? Akwai wasu mutanen su kuma suna yaban Abdurrahman ibn Mulji. Kun taɓa jin su? A cikin shi'a ba imamiyya ba, ba ko ce ba isnai ashariya ba. Waɗanda ake ce ma shi'a Ismailiyya ba tsiniya, waɗanda suke ɗaukar Aliyu Allah ne. to su kuma suna yaban Abdurrahman ibn Muljim da ya kashe Aliyu. I, ta yaya, wa zai bayanin dalili, wanda ya kashe Aliyu ne, su agunsu Aliyun Allah ne fa, amma wanda ya kashe shi abin yabo ne, cewa suka yi, dama can Aliyu Allah ne jama'a ba su gane shi ba. don haka ɗan adam ne a zahirinsa ɗan adam a haƙiƙaninsa Allah ne, to lokacin da aka kashe shi an ‘yanta shi ɓangaren uluhiyya ɗin daga ƙasƙancin haɗuwa da ɗan adamtaka, don haka an ware shi ne suke cewa khallasan lahota minan nasuti. Kun taɓa jin wannan? saboda sun ce aliyu Allah ne don haka akwai annasut tare da shi akwai kuma allahut allahut shine aljanibul ilahi wato bangaren Allah a jikin aliyu annasut kuma shine bangaren nasu al-insan shine annasut daga daga annas bangaren mutum a jikin aliyu to shi abdurrahman bin muljim da yazo ya kashe shi ya raba wannan rigimar an yanta bangaren Allah din ya koma independent yanzu su Allah su kawai daban yake don haka ya fitar musu da abin bautarsu ya bayyana kuru-kuru shi mutum ɗin ya mutu ya bar duniya ya bar Allah yana nan don haka an khallasa amene allahota minan nasuti zaka suna yaba masa sosai suna kuma san Abdurrahman bin Muljim saboda yayi wannan aikin ya kashe Ali wani zai ce kai lalle musulunci nan an yi kwamashala a cikin sa shi yasa kullum muke faɗa ɗaliban ilimi a yi karatu kusan tarihin waɗannan ƙungiyoyin duk abin da kake gani na ƙungiyoyin nan duk suna da tarihi ba aka fara su ba duk abin da aka ji a ce an ga wani sun zo yanzu suna cewa wani Allah wani duk an yi da a baya an yi su Allah tsare mu kuma dukkan su asalin duk sharrin nan mafi yawansa daga shi a yake da addinin majusancin Iran da addinin Hindu daga nan aka ɗauko waɗannan falsafofin na mai da mutum Allah da makamantan waɗannan irin abubuwa na addinan maguzancin da muna roƙon Allah maɗauki ya tsare mu daga aukawa cikin waɗannan irin abubuwa Allah ya shirya da wanda suka ɓata mu ƙarasa cewa hada salakahu aidan ta'ifatun min al-mu'tazilati to ya gama da khawarijawa duk da dai mun yi zancen mu'tazilawa a baya amma tunda yayi magana akan al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar anan yanzu shine yake so ya faɗi ɓangaren mu'tazilawa a wannan rabon nan al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar yace wa hadha salakahu aidan ta'ifatun min al mu'tazila wani yanki daga cikin mu'tazilawa sun ma sun shiga cikin wannan hanya faghalaw fi babil amr bil ma'ruf suka wuce iyaka wajen babin umarni da aikin alheri da hani daga mummunan aiki wa nahyi anil munkar hatta adkhalu fihi al khuruja ala al hukam har suka shigar da wannan cewa an halatta wa mutane su yi tawaye ga shugabanni a littafan mu'tazilawa sun faɗi wannan kamar da khawarijawa suka tafi idan shugaba ya yi zalunci to wajibi ne a tsige shi a cire shi a fidda shi ko da ƙarfi ne wannan aqidar mu'tazilawa ce aqidar khawarijawa ce wa alal wulati haka nan akan shugabanni wa ma zalatil ummatu منذ ظهور الخوارج ila وقتنا الحاضر tun lokacin da khawarijawa suka fito aka same su har zuwa yau din nan ba su gushe ba al'umman nan ba ta gushe ba wa hum yubtaluna biman yaghlu fi hadha bab al'umman nan tamu ba mu gushe ba ana jarrabar mu da waɗanda suke da shishigi a wannan babi tunda aka yi khawarijawa har zuwa yau din nan muna ɗanɗana zafin wannan abu Allah madauke ya tsare mu kamar yake ambata mana ne ɗazu nake cewa ku duba ku ga ba za ka ji malami a irin wannan tafiyar a ce ga malami da aka san malami ne yanzu a cikin duwanda da ake kamawa a wannan irin tunane-tunane kun taɓa ji wani babban malami wanda yake yayi karatu a gun malamai a ce gashi da irin wannan tunani sai waɗanda suke tunanin su malamai ne suke tunanin sun fahimta ɗauko tun daga baya ga ɗauko irin su bin ladin usama bin ladin civil engineer ne ba malamin addini ba ba a gun malamai karatu ba shi ya fara fito da wannan irin tunani a wannan sabuwar zamanin da muke ciki kafirta shugabanni da kaza da kasashe da shugabanninsu da malaman duk yace kafirai ne malaman Saudiya duk malaman gwamnati ya kira su masu tsoron Allah irin su bin Baz irin su Uthaymeen duk mutanen banza ne a gun Bin Laden mu lokacin da aka kawo nan mutane ba san me ake ba an dauka wani mutumin kirki ne ana taya su har mutane suka dauka ana ta sa ma ƴaƴansu suna Usama su ne suka ja waɗannan irin hanyoyin aka tafi aka zo har aka yi wannan abubuwa suka shiga kowace ƙasa suka samu in dai da musulmi to za ga an samu waɗannan irin fitintunu kuma suka zama zari'a hanyar da za a yaƙi addini a daina shi kuma gashi muna gani abubuwa da dama na addini a ƙasashe duk sun tsaya saboda wannan fitina ɗin da waɗannan mutane suka jawo mutane Allah ya tsare sai ce wali hadha kana shaykhul islam ibn ko da yake mu tsaya nan kun nuna lokaci ko mu tsaya nan sai mu tashi inda ce wali hadha kana shaykhul islam ibnu taymiyata qala fi aqidatihi alwasitiyya sai mu zo mu ji me ibnu taymiya ya faɗa a cikin alaqidatu alwasitiyya da yake da munasaba da wannan magana muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu daga aukawa cikin bid'a kowace iri Allah ya bar mu akan addinin musuluncin asali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba tare da gurɓacewa ba gurɓacewa ta aƙida gurɓacewa ta aiki gurɓacewa ta ibada Allah maɗauki ya tabbatar da mu akan hanyar daidai ya tsare mu daga aukawa cikin tafarki bantararre mummuna wanda zai kai mutane zuwa ga wuta wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik